كله اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قرأتم من الكتاب رياض الصالحين muna cikin babu karamatin auliya wa fadlihim babu da yake mana bayanin karamomin waliyai da kuma falalarsu ko darajarsu a wajen Allah jiya mun yi hadisi ɗaya bayan ayoyi da malamin buɗe babun da su yau za mu tashi hadisi na biyu a cikin wannan babi wa an abi hurairata radiyallahu anhu an rawaito hadisi daga sayyidina abu hurairah Allah ya kala masa yadda kala ya ce قال رسول الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه أمر ماذا الله لقد كان فيما قبلكم والله حقيقة يا كسن في سكر الأمة دسكة وشي قبلنكم min al'umami daga cikin al'ummai nasu shi ne isu mukana marfu la wallahi kada hakika nasu wasu mutane muhaddasu da wanda ake zantar da su ka gane ai ake zantar da su ake musu ilhama Allah yake turo mala'iku yi musu magana kuma su faɗi maganar da ta dace to kana din nan ya kasance shi ma qablakum shi abin da ya gabace ku min al'umami na al'ummai akwai mutane da Allah yake zance da su ta hanyar ilhama su ne muhaddisun ababan zantarwa ita ne makulun mun kace muhaddisu da masu zantarwa muhaddisu da ababan zantarwa ana magana da su ke to manzo Allah ce fa in yaku fi ummati ahadun in ya kasance a cikin al'umma ta akwai mutum ɗaya irin waɗannan mutanen to fa inna umar lalle shi ne umar in har a al'umma ta akwai to umar ne saboda bai wuya umar ya kawo shawara yace ya rasulullah ni ina ganin ya dace a yi kaza to ba tare da kaje wata aya ta biyu baya ta goyi bayan abin da umar ya zo da shi ba ko in ya kalla abu ya ce kan ina ga abu kaza ne ko abu kaza zai kasance to sai ka ga wannan abin zai faɗa ya kasance akwai sharori da yawa da ya faru gare shi shi ya sa ma a wani hadisi manzo Allah yake cewa law kana nabiyyun ba'di da za a yi wani annabi a bayana yake da kana umar da umar ne da za a yi annabi a bayana kamar yadda aka yi annabi Yusha bayan annabi Musa to da umar za a yi inda za a yi annabi a baya yi saboda me saboda shi umar daban yake a cikin mutane wata rana yana hudu ba lokacin yana khalifa a madina yana hudu ba sai aka ji yana lokacin ya tura wata rundunar yaki zuwa wata ƙasa yana hudu ba sai aka ji yana kama sunan kwamandan na cewa ya ware ilal jabal ilal jabal yana hudu ba sai yanke hudu ba yake kiran sunan kwamar da sai ka je wajen dutse ka je wajen dutse bayan ya gama hudu ba mutane ka ce mun kana hudu ba kuma kana faɗin wasu magana kana kama sunan wani wani mutumin da ba a gari yake ba yace ai suna halin gwamna yaki ne sai wasu kafirai suka kewo ta bayan su suna so su mutu suna gida da ke gaya masa da ja mutane da saukan yana madina ba kuma da suka dawo daga wajen yakin ya ce wallahi lokacin da muna halin yaki kafin ma adam da ya shiga shi wane wannan kwamandan ya ce ba dan Allah ya taimake mu guji wata murya kamar ta Umar ba yana cewa ku je wajen dutse to da mu babu labarin to kaga wannan yi shi ma kwamandan shi ya zo ba da labari yace sun ji wata murya kamar ta Umar yana cewa ku je guri kaza ku je guri kaza a nan ne na gano hatsarin da muke ciki ba da haka ba da sai dai a kawai sai dai a ji bamu kaga wannan yana tabbatar maka da irin waɗancan abubuwa sannan a zamanin manzo Allah sallama lokacin da ba a haramta shan giya gaba ɗaya ba lokacin da aka je wani da cikin sahabbai ko Abdurrahman ibn Auf ne yayi aure yayi walima aka je aka sha giya aka yi katil aka zo sallah liman ya gudu yana cewa kul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum a'buduna ma a'budu wa ana a'budu ma ma a'budu duk inda aka sa ladin nan shi ya ce ya ku kafirai zan bauta wa abin da kuke bauta ku ma za ku bauta wa abin da nake bauta har zuwa ƙarshe to Umar ya taso ransa a ɓace yana cewa Allahumma bayyin lana amran shafiyan fil kamr to ya Allah ka bayyana mana wani umarni mai warkarwa cikin lamarin giyan nan kaga ita giya ba abin da aka fita mataki mataki kafin a haramta ta kamar giya da an haramta ta dafatan wahida lokaci ne to da yawa za su yi rita saboda yadda laraba suka saba da ita ayoyi wajen guda hudu ne suka sauka duk akan maganar giya sai ta ƙarshe ce kawai ta haramta ta gaba ɗaya aya ta farko yaban giyar ma aka yi domin makiya ce sun a wasu lahadi da aka ce wa min samaratin nakiri wa la'anabi tattaki zuna yawa sakaran wa rizqan hasana kaga jiya ba aka ce kuna rukunsa sakaran abin da yake sa koma yi kuɗi daɗi ku yi nishaɗi kuma wa rizqan hasana kuma arziki ne kyakkyawa jiya ba ga da an ce sakaran maye kuma wa rizqan hasana wannan a rayuwar maka kenan ku sha ku ji daɗi ku ji wasai kuma ku ɗauka ku sayar ku samu kuɗi duka ba zai ba ne to da aka yi hijira ya zama sahabbai wasu suna ganin kai iyan nan dai da an barta da yanzu saboda suna jin haushi ka ga mutum kamili ya sha wuciya yana tambele yana sumbatu yana faduwa yana tashi ƴaƴansa da matan zo su dauke da su kai shi gida in ya watsaye kuma ya fito kaman ba shi ba kuma gobe ba ya tsara koma sai suka yawaita tambaya yas'alunaka anil khamr wal maisir suka dinga ta ba wai manzo Allah giyan nan haka za a bar mutane su kashe wannan wanda su suna ga baka dace ba ke yas'alunaka anil khamr wal maisir to hukunci na farko a Madina kun fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min nafihima to da aya ta zo cewa ka gaya musu giya da tacen nan fihi ma ismun kabiru akwai zunubi mai girma a ciki ka gane yayi saboda in ka zo in ka sha giya za ka je ka zagi wani ko ka doki wani in ya zo da ɓaci lana har kisan kai ma kuma za abin da kai cikin giya za a rubuta ba ka za akwai gini ita ma caca da wuya a yi a tashi ba a zagi wani ko an yi faɗa an yi dambe an yi naushe naushe ba kaga dole kuma akwai zunubi amma wa manafi wa lillahi a kuma amfani ga mutane za ka sha ka wasai za ka sayar ka sabu kuɗi in caca ne kana zaune a inuwa za ka ci kuɗi ka za akwai manafi'u din nan amma ka ce wa ismuhu ma akbaru min nafsihima amma zunubin da suke jawo mutum shi da mafi girma akan amfani to a nan sai wasu suka daina sha tun da dai akwai zunubi kuma Allah ya ce zunubin caca da giyan nan akbaru min nafsihima wasu sai suka kansu kiyamun laili tun daga nan suka daina sha amma ba haramta ba ana nan ana nan to sai wannan abin ya faru an je an yi walima an sha giya tatil an zo liman ya yi sallah ya haɗe tsakanin musulmi da kafiri to da aka zo sai aka faɗa da ya yi wa allazi na amuru la ta karazu salata wa amsun tukare hatta ta alamu yawo mataki na uku kenan yanzu an haramta giya a lokacin sallah ya ku masu imani la ta ƙarabun salata wa antum sukara kar ku kusanci giya a halin maye hatta ta alamu ba da tsurura sai kun wantsake kun san me kuke faɗa sannan ku je ku sha kayan to ka ga ba haramta ba amma dai an rage mata ƙarfi inda tsakanin sallar la'asar da azahar ba ka sha giya ba sai za ka sha giya bayan azahar har ka wantsake ka zo sallah cikin wani irinci ko haka ne to shi sai aka rage masa kulki to ana nan ana nan har aka zo aya ta ƙarshe dai يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وإنما يريد الشيطان أن يلقي بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أنا توليكم بلي suka ce intahaina ya rabu Allah saukar da wannan duk sahabbai suka ce mun bari to wannan ita ce aya ta karshe da ta haramta giya to kafin nan umar shi ya daɗe yana cewa Allah tukar mana da wani umarni mai warkarwa a game da lamarin jiya nan sai ku gashi kuma Allah ya saukar da da haramcin saboda haka manzo Allah yake cewa laqad kana fi ma qablakum min ummin nasul muhaddasun wallahi hakika ya kasance cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummai nasu akwai wasu mutane muhaddasu na ababen zankarwa wanda Allah yake magana da su kai tsaye ta babu ilhama su ba annabawa bane ba wahayi ake musu na annabta ba a wahayi ilhami ne akwai wahayi na ilhama kamar wa auhayna ila ummi Musa al arkare ta ba mai bace ba annabiya bace ko wa auhayna menene ila lahadi an takiri min al ibadi bi Musa wa min shadir kaga Allah ya yayi wahayi ga kudan zuma wahayi ilhami kenan yace fa in yaku fi ummati fi ummati ahadun in ya kasance akwai wani mutum guda a irin waɗannan mutanen a cikin al'umma ta to fa innahu umar shi ne umar kaga wannan karama ce da Allah ya karrama umar Allah yake magana da shi tare ba tare da wani wasiɗa ba rawahu al-bukhari wa rawahu muslim min riwayat aisha wannan hadisi riwayar abu huraira imam bukhari ne ya rawaice shi wa rawahu muslim imam muslim ya rawaice shi min riwayat aisha daga ruwayar na Aisha. Wa fi ruwayatihima a cikin ruwayar tasu sun bi Bukhari da Muslim din. Ta waɗannan hanyoyi guda biyu hanyar Abu Hurairah da Aisha duka akwai Ibn Wahab a cikin wannan ruwayar kafin Bukhari da Muslim din. Kala Ibn Wahab Ibn Wahab yace muhaddasuna dinnan da ake nufi ai mulhamuna waɗanda ake kimsa musu sani ilhama kenan. mulhamun ababen wa ilhama wahayi ilhami ake nufi ba wahayi risala ko nubuwa ba ina fata an gane to ilhama yake nufi Allah zai kimsa wa bawan sa sani tsakanin sa da shi kuma ya ji ba ko fanto ba abin nan ciki ya kiri ya tabbatar cewa wannan abin daga Allah ne akwai ku a cikin mutane Allah yana musu ilhama kuma za su gane bambancin ilhama ta Ubangiji da ta shaidan da wani lokacin shaidan yana zuwa ya fake da wannan ya shigo mutum ta hanyar da zai zaton ilhama ce daga Allah kuma shi daga shaidan ne to amma su waɗannan saboda yadda suke da tsarkin zuciya tsakanin su da Allah to shaidan baya iya shigowa ya yi warki a zuciyarsu abin da ya zo musu irin wannan a zuciya kawai suna da yaƙini ba kokonto cewa daga Allah ne wa an jabir bin samura radiyallahu anhu ma qala shaka ahlul kufati sa'adan mutanen garin kufa sun kai karar sa'adu ya ani ibn abi waqas sun kawo karar gwamnansu da umar ya naɗa musu shine sayyiduna sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu sun kawo karar da ila umar ibn al-khattab zuwa wajen umar dan khattab radiyallahu anhu suka zo da maganganu da karerai kawai sun gaji da shi saboda tsananin rukunsa da gaskiya kasan mutane wani lokaci ba sa son gaskiya sai suka kawo kalansa da maganganu iri iri to shi kuma umar ka san shi baya so ya ji an taɓa talakawan a ko ina suke ba wai na madina ba duk wanda yake karkashin sa in ya ji shugaba yana tsananta musu to yanzu zai tuɗe mutum ka duba dai matsayin sa'ad ibn abi waqas yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna amma fa'azada umar ya tuɗe shi ya sauke shi daga gwamnan kufa wasu amala alaihim ammaran sai ya shugabata musu da ammaru bin yasir ya aika wasiƙa tare da ammaru dan yasir ya kai wa sa'adu cewa ya tuke shi kuma ya nada ammaru sa'adu ya hawo abun hawansa ya dawo madina tunda an tuke kan ya zaka zauna kan fashakau ka gane ai sun kai kalar sa'adu ne suna faɗan maganganu a kansa hatta zakaru har sai a cikin ƙarar da suka kai sun ambaci innahu shi sa'adu la yusiru salewa baya iya kyautata sallah ka ji fa sa'adu ba zuwa kasu yana ciki to yana cikin asabi sun awwaluna ya riga umar sun ma musulunta ya riga umar musulunta ma sallah ne suka yi da manzon Allah a daru arkab ibnu abi arkab tun ana yin ta a boye ma umar din ma bai san inda ake sallar ba amma wai a cikin kalar da aka kawo wai har baya iya kyautata sallah kaga wannan kazafi ne fa arsala ilai umar ya aika masa akan ya zo fa qala da sa'adu ya dawo madina umar ya ce ya aba ishaqa ya kai baban ishaqa al-kunya sa'adu ya kai baban ishaqa inna haula ya hakika waɗannan talakawa naka na kufa yazumuna suna riyaitawa annaka la tuhsinu tusalli wa baka kyautata yin kalli shi abin da yafi zamu umar din maki a cikin laifukan da aka kawo da kalar da aka yi wai baya kyautata kalli fa qala sa'adu yace amma ana wallahi amma ka gani na rantse da Allah fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah ni hakika na kasance ina musu sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la akrimu bana tauyewa an haka bari sallar manzon Allah shi da ma'anar akrimu da ai la anqusu yake ne bana tauyewa ba na rage komai an haɗa ga irin sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yace usalli salatai isha ina sallatar sallolin nan na isha yana da isha ta ƙarshe fa arkudu ina tsawaitawa til ulayin a cikin biyun farko na raka'o'in isha wa ukatibu kuma ina sauƙaƙawa til ukurayin cikin raka'o'in biyun ƙarshe qala sai umar ya ce zalika zannu bika wannan shi ne zato na da kai ya aba isa kaga ya ji sai da irin sallar manzo Allah ke yace to amma ka an kawo kalar mutum dole sai ka kira shi ka ta baki yace zalika zannu wannan shi ne zato mu duka da kai ya aba isa haka to amma duk da haka tunda akwai kolafa kolafa da yawa ba iya sallar kadai suka kawo kara ba wa arsala ma'ahu rajulan sai Umar ya aika wani mutum tare da shi Sa'ad ibn Abi Waqqas su koma garin Kufa au ko kuma shakku min rawi ko kuma a rijalan wa arsala ma'ahu rijalan ko rajulan ko rijalan ya aika wani mutum ko su mutane tare da Sa'ad su koma irin Kufa zuwa garin Kufa shi wannan mutum ko mutanen da aka hada shi da su ya sa'alu anhu mutumin ya dinga tambaya game da labarin sa'adu ya tambayi ahlul kufa mutanen kufa cewa waɗancan da suka kawo ƙalar a tambayi sauran mutanen gari gaskiya ne abin da suka faɗa halinsa ne sa'adu ko ba halinsa kamar yanzu haɗa ka da EFCC ake cewa a ce za a zo a bincike ka ya haɗa shi da wasu mutane ko wani mutum a je kufa a dinga tambayar mutanen kufa yaya yanayin jagorancin sa'adu ibn abi waqas lokacin yana gwamnan kufa shi wannan mutum da aka haɗa shi da sa'adu kuma tare suke tafiya da sa'adu duk inda za a je. Falam ya a masjidan, wannan mutum bai bar wani masallaci guda ɗaya a garin kufa ba, illa sa'ala an sai ya yi tambaya game da halayen sa'adu a wannan masallaci. Masallaci kuma birni ne a lokacin na birnin kufa. Duk wani masallaci sai ya je in an yi sallah zai tashi ce to ni wakilin khalifa ne Umar. Ya turo ni ga tsohon gwamnan kunan sa'adu. da ya kona kunku game da shi duk masallacin da aka je wa yusununa suna yabo ma'arufa na alheri ga sa'adu duk inda aka je ba inda aka faɗi wata mummunar shaida akan sa'adu daga asana'u na yusununa suna yin yabo da kirari ma'arufa na alheri masallaci masallaci ake yi hatta da kala masjidan libani absin har sai da mutumin nan ya shiga wani masallaci na wata kabila banu abdu masallacin banu abdu fa qama rajulun minhum da ya irin wannan tambayar duk mutane suka yi ban alheri ga sa'adu sai wani mutum guda ɗaya ya miƙe yuqalu lahu usama ibn qatada ana ce masa usama dan qatada mutumin kufa ne dukuna aba sa'ada ana masa alkunya da abu sa'ada sunansa usama ibn qatada amma ana masa alkunya da baban sa'ada faƙala mutumin ya ce amma eh yi kuba abba shine ai na sa wakafi abba sa'ada sa'ada ta kafa wakafi ne zai zama zukuna abba sa'ada ko abba sa'ada ta duk ɗaya ne na sa wakafi ne faƙala sai shi wannan mutum yace amma irin na shattana to amma kai wannan mutum tun da ka mana magiya ka ce dan Allah kar mu da idan fa'adu in akwai wani laifin da yake yi mu faɗa tun da ka mana magiya fa inna sa'adan kaga sa'adun nan kana ya kasance laifin giftariya baya tafiya yaƙi tare da dubunar yaƙin da ya tura farko in ka ji astariya mayakan da aka tura ba tare da shi shugaba ya bi su ba ka gane za ka ji an ce ba a ta rasula sallama sariyatan ka gane amma ka ce algazu to an fita tare da manzon Allah ko tare da shugaba shine algazu kuma ko an yi yakin ko ba a yi yakin ba in dai manzon Allah ya yi damara ya fita kawai su masa gazu in an tashi lissafa magazi yaƙe yaƙen manzon Allah sai an lissafa da wani ko ba a yi ba yanzu yakin ta muka ai ba a yi shi ba ko duk wahalar da aka sha ai ba a yi yaki ba amma dole ma Allah lissafin yaki yaki mu za sai an ambaci ka buka to amma ka ce sariya in azabun manzo Allah ne wanda ya aika mayaka ku je gari kaza amma shi yana Madina in kuma wani gwamna ne ko wani khalifa shi ma bai fita ba ya tura mayaka shi da ake ta masa sariya to wannan mutum laifin farko ko kazafin farko da ya fara yi wa sa'adu kana la ya siru istariya sa'adu ya kasance baya tafiya tare da rundunar yaki yana kwance sa a kuba sai dai tura 'ya'yan mutane a je a yi ta kashewa to abin da yake nufi ke kuma yake wala ya qasimu an samu ganima baya rabon ganima istariya daidai wa daida yana yin hannu ya san gida yana fifita wasu akan wasu wala ya adilu fil qadiya kuma baya adalci a cikin alƙalanci ka ji ba wannan maganganu nuna na guda uku ya ba da shaida a kan sa'adu ƙala sa'adu kuma sa'adu yana gudun shi sa'adu yake so amma wallahi amma na rantse da Allah la adku wanda ke salatin zan yi addu'a da abubuwa guda uku shi ma ba ƙasashe uku ya mar ba eh baya tafiya tare da rundunar yaki baya rabon garima daidai wa daida kuma baya yin adalci a cikin hukunci ko da yake ni ma zan yi addu'a da abu uku yace Allahumma ya ubangiji in kana abduka haza kajiban in dai wannan bawan naka ya kasance ƙarya yake kama ya nike tsaye ne a cikin mutane riya addabi ya dan a ce ai wane shi kadai ne ya iya tashi ya faɗi laifin sa'adu ya faɗi kurakurai na gwamna ai ka san akwai masu neman suna wa sum'atan dan jiyar da mutane dan riya da sum'a in dai dan wannan ya faɗa abin da ya faɗa akai na ƙarya ne to fa adin umrahu Allah ka tsawaita rayuwarsa a san sahabbai su ba sa son tsawon kwana da yawa ba sa so ya wuce irin na banzan Allah Allah ka tsawaita har ya shiga wa minhum man wajh ila arjalil umri wa a'il faqrahu kuma Allah ka tsawaita talaucinsa ga tsawon kwana ƙarfi ya ƙare ga kuma mugun talauci sannan wa arribu Allah ka bujiro da shi jirfitar ga fitintunu a uku kenan shi ma kana ba da zalika wannan shi ne mahallin shari muna maganar karama amsa addu'a ai karama ce wa kana ba da zalika wannan mutumin abu sa'ada din ya za su ila in aka tambaye shi ana nufin bayan shekaru sun tafi ba shi da umar din da sa'adu duk sun yi wafati an samu shekaru masu yawa idan aka tambaye shi misali aka ce kai fa asbahata misali ko aka ce kai fa anta ya kai wani yaya kawai gari ko ya kake misali ya kulu sai ce shaikun kabiru ni dattijo ne babba kamar asbahatu shaikan kabiran kenan na wayi gari ina dattijo ne babba tukutuku ba fitunun kuma abun fituluwa asabatini da a watan sa'adi addu'ar sa'adu ce ta same ni ya tsufa neman mutuwar yake ma ta ki zuwa gashi komai naka ya ƙare bayi da kowa bayi da komai yana bin kofa kofa na mutane dan an tambaye shi sai ya ce dattijo ne babba wanda ya girma a cikin shekaru mafutulu kuma abin fituluwa a sabatini da a watan sa'adu mummunar addu'ar nan ta sa'adu ce ta same ni ha ni ban haso ya zai qalal malik ibn umair rawi akwai ni a cikin marwaya ta hadisin ko abdul malik ibn umair قال عبد الملك بن عمير الراوي مروي كل حديث عن جابر daga kai na jabi ibn samura din fa ana ra'aitu yace ni ma na ganshi shi ma da yake tajiki can shi ma ya ga wannan mutum ya yi tsawon kwana ba ada ko ba adu bayan jabir ya gaya mana wannan hadisi shi abun jabir ya rawaita hadisi abin da ya faru da shi wannan mutumin to sai yadda ya guji ciki ya ga ya ga mutumin dan ya tashi ba da labari da zama gazau ne ba ciyo ba ya ji a bakin sahabi kuma ya ga mutumin da wannan abin ya same shi ya ce fa ana ra'aituhu na gan shi ba'du baya qad saqada hajibahu bagibtansa guda biyu ka san bagibtai wannan fata da take rufe ido wannan ita ce jira ko wannan bagibtai to fatar idan da take rufe ido take kibtawa ita ce hajibu hajibul aini mai tsare ido wani bai zo zai fada idan ka ba sai ka yi haka ba ka tsare idan ka barin wani abu kar ya fada shi da kace masa hajibi to hajibahu din nan majibtan idan ka guda biyu sakata ya fado ya sako an ala ainihi akan idanuwansa fatar ta zazzago ta rufe idan idan zai gani sai ya daga fatar yayi haka minar kibar saboda girman tsufa ya tsufa ya tsufa har fata idan ta zazzago ta sauko ƙasa da ramin idan saboda tsufa wa inna huto ga inda fitinar take shi wannan mutumin na gashi da ya ta'arrabu lil jawari yana tsare hanya yana gujiro wa kuyangi da yan mata fituriki a cikin titina na garin kufa fa ya gami zuhunna sai sai dinga tsaburin su tsufa tsoho in wanda ya kai ɗari da wani abu to kaga mutumin da sa'ad ya roka ta same shi ya ya zama tsohon bariki ko ko ya zama duk inda ya ji muryar mace sai sai ya dinga gunta yana sa ɗanya a yana tsaburin bai ya gani zuwa daga algamzatu tsinkari muttafaqun alayhi kaga wannan karama ce Allah ya yi wa sa'ad an masa kazafin shi kuma ya nuna addu'a a dukkan ƙarya ne da masa azabi shi ma ya masa mummunar addu'a kuma ta same shi to girman kan fa akwai mutane masu girman kai ba za su kare da kansu yawwa bayan an sauke shi din ma an natso amma rubun ya siri an zo a bincika a ga gaskiya ne ko in ba gaskiya bane za za za a dawo da shi to shi saboda kar a dawo da shi shi yasa ya masa wannan tsazabi don saboda baya kaunar wa an urwa ta bin zubair to wai ma kai kana tajiki abu manzo Allah ko me ya zama ai ko da gaske ne abin da ake tsoyi manzo ka zuba mun asiri dan albarkacin matsayin sa abun manzo Allah a dai wannan abin da aka faɗa duk halayen sa ne duk dai kun ne shi sa'adu yanzu bare ta alfarmar matsayin sa a wajen manzo Allah yana cikin fa'a sabiqun al-awwal da shi aka yi badar aka yi uhud aka yi waye aka yi waye ثم ألا مغالا يا من أن الله يسألي ولا أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم Allah ya in kayo ɗan badar ya kalle su ya ce duk wanda ya je badar ya zai duk abin da ya ga dama wuta ne ba zai shiga wuta komai na saban Allah in sun ga dama su su to amma kuma wannan bai sa sun shantake sun naɗe ƙafa sun ce ai mu mun tsira mu ai mun tsallake ba a lokacin kuma za ka same suna gasa da juna wajen aikin alheri to yana cikin wanda suka yi badar ba to ko wannan darajar ba ya ci ba a rufa ban asiri to ba ka rufa ban asiri ba ma kuma ka masa ƙazafi ai dole ransa ya ɓaci ya mamu gunar addu'a ko bai ce komai ba ɓaci ransa ma kaɗai ai ba zai garbace zama lafiya ba ko da kawai ya ji ba daɗi a rai ya yi shiru matsayinsa a gun Allah ka ɓata masa yana cikin radiyallahu anhu wa radu anhu din yadda da Allah Allah ya yadda da su kuma ka zo kai ka fusa tashi kana ga za ka zauna lafiya ballantana kuma ya biyo baya da waɗannan munanan addu'o'i wa an urwa ta ibn zubair hadisi na huda wannan babi aro take daga sayyidina urwa ibn zubair anna sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail shi ma wannan tsaye ne daga cikin ashawatul mubashshiruna bil jannah dama akwai sa'adu akwai sa'idu ko to wancan hadisin sa'adu ibn abi waqqas wannan kuma sa'idu ibn zaid urwa ibn zubair yace anna sa'id ibn zaid hakika sa'idu dan zaid ibn amr dan amr ibn nufayl dan nufayl shine makanta tarjumar sa bijin fatima bint al-khattab da gane ai kanwa sayyidina umar wanda a dalilin umar ya musulunta shi shi ne sai dubun zaidin ba kuma dan kuma kakan su ɗaya da Umar din dan wa da dan kani suke da babansa da Khattab da ya Umar wa da kani ne kuma ya riga Umar musulunta da dadewa shi ma Sa'ad ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail radiyallahu anhu Allah kala ya gagare shi yace kasa masu arwa jintu autu wata mata arwa yar autu ta yi husuma da shi ta kai kalarsa ila marwan ibn al-hakam zuwa sarkin musulmin marwan ibn al-hakam kaga lokaci yayi nisa ke eh eh an yi kasa duk da muawiya ya tafi dan sa yazid ya tafi har an zo zamanin marwan ibn al-hakam daga cikin kabilar banu umayya ko daular banu umayya kenan kafin banu al-abbas to ita wannan arwa yar ausu ta kai kalan sa ibn zaid wajen marwa ibn al-hakam shi da sarkin musulmi ko khalifa a lokacin a kasar sham wanda an kai da awar annahu akala shay'an min ardiha ya yanki wani abu na gonarta makociyarsa ce a gona sun yi makotaka a gona sai ta kawo kalawar ya ci iyakarta a gona shi ne ma'anar a kaza shay'an ya riki wani abu min ardiha na kasarta wato gonarta فقال سعيد سيد كان زيد يشي أنا كنت آخذ من أرضها شيئا ينزلني ni ne zan kwaci wani abu a gonarta ana yanzu ni da kuntu na kasance akulu zan riki shay'an wani abu min arziha a gonarta ba ala lalisa nisu bayan abin da na ji min rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ma ala sayyid marwan ibn al-hakam shi sa'ad shi sa'id ya nan ya tsaya ana kuntu akulu min arabiha shay'an ba ala da samitu min rasulullahi sallama sai shi yanzu ni ne zan kwaci wani abu na gonar ta bayan abin da naji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai marwan ibn hakam yace ma za ka ji ta rasulullah saboda ya ji magana me ka ji a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال سيف ابن زيد يتي سمعت رسول الله نادي مزا الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa man akada shibran min al-arab zulman duk wanda ya kwaci dani daya na kasa zulman da zalunci shibr shi da haka dani daya ko taki daya ko kuma ka ce taku daya dan taku daya shine daidai da taki daya kamar ka ce duk wanda ya kwaci taku daya min al'arabi na ƙasa zulman ta hanyar zalunci. Ɗuwiƙahu za a ɗora masa nauyin wannan gurin da ya ɓata, ila saɓi ardina har zuwa ƙasar bakwai. Daga inda ya ɓatan, ɗani ɗaya ne ko fatan teji ne ko teji guda ne ko gida ne kutum ko gona ce ya ɓata ta wani, to iya faɗin wannan ƙasar da ya ɓata in an tashi alkiyama har zuwa ƙasar bakwai za a ɗauko nauyinsa a tura mu kuma bai isa ya ce ba zai ya ɗauka ba dole zai ɗauka kuma azaban nauyin yana jin ta har a gama tsayuwar alkiyama har a gama hukunci tsakanin mutane yana jin azaban nauyin wannan ƙasar da ya ɓata kaga akwai masu tsora kansu bala'i yi abu da ke tayi yanzu sai kansa ya shekara ɗaya biyu ka je an sayarwa wani ko sai yake ɗaya ka tattar mutum uku hudu a kai kuma kowa yana da takarda to masu yin wannan ina za su kansu kuma za ka tarar wannan abun da suke yi in ka ba su wata ɗaya biyu kudin ya ƙare kuma gobe a je a ƙara kama na wani a sayar wannan su ji tsoron Allah wato su yi amfani da wannan hadisi ga yi sahabu manzon Allah ne ke cewa yanzu ni zan ci gonarta ko iyakar gonarta bayan wannan hadisi da nufi daga wajen manzon Allah ya ce duk wanda ya kwaci daidai da haƙƙi ɗaya na ƙasa ta hanyar zalunci za a ɗora masa nauyin wannan gurin ila sabi arzina har zuwa ƙasan bakwai fa qala lahu marwan marwan ibn al-hakam sarkin musulmi da yaji wannan kasan sarki ne shi ma ba za a rasa wata ciwaciwa ba ka taɓa ganin mutum ya yi lawanci ko hakimanci ko ta wata ya taɓa kwatar filin wani ko gonar wani ba ba zai yiwu ba ko na wata shi da yake don lokacin da ya hau sai ya yi ƙoƙarin neman gonaki ko kuma gonakin na yawanci duk na mutane sai ya yi ƙoƙarin samun wasu kadarori ko gidaje ko tekuna kuma an kabbi ba ta hanyar halal ake karɓar wannan guraren ba to kuma gashi shi yanzu sarki ne ga kuma bulala ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin sa ibn zaid sai marwana yake la as'aluka bayyinatan ba'da haza ba zan kala tambayar ka ka kawo wata shaida ba bayan wannan wannan shaida ta isa wannan hadisin yana daidai da shaidar mutum biyu a ƙarshen ala alƙalanci in ka ji ta bakin wannan ai za ka ji ta bakin wancan idan yanzu shi sa'idu ai kamar yayi inkari ne ai bai yadda ya ci gonarsa ba to a ka'ida zai kawo shaida ke ko eh ya kawo shaida wanda ya shaida iya inda iyakar su take dace iyakar su bai tsallaka ya ci iyakar ta a ka'idar shari'a haka ba dole ya kawo shaida akan bai ci gonarsa ba ita ma tana da shaida ta kawo akan ga asalin iyakar su ga inda ya matso ya ci iyakar ta to amma shi sa da jin wannan hadisi yake la as'aluka bayyinatan ba'da hawa ba zan kala tambayar ka wata shaida ba bayan wannan hadisi da kawai ya ya ishe mu shaida to tun daga nan ya kori karar bai ce a je a duba a nemo shaidu a yi waye ba ya gama kawo shaida fa qala sa'adu a fa qala sa'idu sa'idu ibn zaid to kuma da ya ji ciwo cewa ta masa kazani shi ma sai mata addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji in kanat kazibatan in wannan matar ta kasance ƙarya take yi fa a'ami basara Allah ka makantar da ganinta al'ama ba makamta ba fa a'ami basara Allah ka makantar da ganinta wa qatulha kuma Allah ka kashe ta fi arabi a cikin gonar ta ta ji addu'a biyu mata Allah ya makanta ta kuma ya kashe ta a cikin gonar ka san abin da yake nufi in ta mutu kar ma a san ta mutu balon da na a mata sallah ko a mata wanka ko a mata wani abu yi mana to mutumin da yana gona shi kadai ya mutu wa ya mutu kala mai ruwayar yace fama fama matat yace wannan mata bata mutu ba hatta zahaba basarwa sai da ganin ta yadda bi ma'ana sai da ta makance kaga addu'a ta farko ta yi aiki wa bainama hiya tana nan wata rana ita wannan matar tamshi tana tafiya sai arabiya a cikin gonar tata izuwan a sai ta fada juhu burata a cikin wani rami dama ta makance kuma ba ta da ɗan jagora ita kaɗai take zuwa gonar in ba da addu'a sadu ma kin makance ki zauna a gida mana in ba da addu'a ta yi dukkan zaidi tana tafiya a cikin gonar ita kaɗai ba ɗan jagora izuwan a kwatsam sai ta fada juhu burata a cikin wani rami fa matar sai ta mutu kuma shi kenan ya zama shi da kabarinsa kamar yadda arwayar gaba za mu ba a ɗauko ta an zo an wanke ta a mata sallah ba mutu waye san ta mutu sai da aka yi kwana da kwanaki aka gano cewa tana ci wannan hadisi muttafaqun alai wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata riwaya daban ta muslimin bayan wacce da ya ittifaqi da bukhari an muhammad ibn zaid ita kuma daga muhammad dan zaid ibn abdullah ibn umar dan jikan Umar ne shi Muhammad din Ibn Zaid Zaid shi ne jikan Umar dan Ibn Abdullah da Abdullah Ibn Umar ne shi Zaid din Muhammad Ibn Zaid Ibn Abdullah Ibn Umar ya rawace shi bi ma'anahu da ma'anar wancan hadisi bi ma'ana duk ma'ana da shi amma lafazin yana bambanta amma dai ma'anar su duk iri ɗaya ne abin da ya rawaita wa annahu ra'aha yake shi ma ya ga wannan matar a ruwa jintu ausin din nan ya ganta amuya a makauniya can ba ya ce ga haba ba saruha ba zan ya ganta amuya a makauniya taltamisul judura tana laluman garu tana tana shafa garu ko dan jagora ba ta da shi in za ta je gonar tata in ta fito tana shafa garu tana shafa garu har ta je gonar yace to na ganta ta kulu tana cewa asabatini da watu sa'idin addu'ar sa'id ibn zaid ce ta same ni gashi yanzu na maka zikin shi da abu da take nufi addu'ar sa'id ibn zaid ce ta same ni wa anna hammar rad ala jirin muhammad dan zaid dan abdullahi dan umar yace wata rana ta wuce ala jirin ta wajen wata rijiya fiddari a cikin gida allafi kasa mabu wanda sai husuma da shi fiya a cikin wannan gidan wannan ya nuna ta yi tsawon kwana har gari ya tadda gonar ya zama gida gona ce ta bayan gari da mu tun da yanzu wannan ɗan ikon umar ne ke bada labari kaga ta yi tsawon kwana kenan har ta makance ta manyan har gonar ma gari ya tadda ita yanzu ta zama gidanta duka ma'anar hadisin wannan da wancan ɗaya ne ta wuce ta wajen wata rijiya sai ta fiddari da sai fi arabi ha ba kamar ta wancan ruwaya gari ne ya tadda gonar har gurin ya zama gida allafi kasa masu wanda ta yi husuma da sa'idu fiha a cikinta fa waka ad sai ta afka ta fada fi har cikin wannan rijiyar kaga sai an ce iz waka ad fi hubratin a cikin rami ko da rijiya da rami ya ji abu ɗaya sai ta fada a cikin rijiya fakanar kabara sai rijiyar ta zama ita ce kabarin ba a fito da ita an wanke ta an mata sutura ba shi kenan ta zama kabarinta kaga taba bayan Allah ba kyau bayan Allah na kirki karka yadda ka cutar da su da magana ko da wani aiki naka ko ba su mummunar addu'a ba wani ɓacin ransa kaɗai ya ishe ka jidali a rayuwar duniya saboda waliyai ne waliyan ma na sahabu na sahabban manzon Allah to ko a yanzu duk mutumin da ake masa kyakkyawan da ko waliyi ne ko salihin bawa ne ko arifi ne masanin Allah to kai kaffa kaffa da cutar da shi musamman yanzu abubuwan da yake faruwa a social media nan za ka ga kawai mutum ya kafa kyamara ya yi ɗan karatun da wuce cikin cokali ba ko kuma yana gadara ya je ya yi wata nizamiyar ta yana da master ko wani digiri ko wani PhD ake cewa ko ya zama farfesa ma sai ya dinga ganin kan mutane ba gashi wanda bai ya yi irin wannan karatun ba yana ganin bai san komai ba ko yana bin tsiraici da aibi na mutane yana kokarin ya gano wane ya yi kuskure malam wane jahili ne ko shehu wane jahili ne wallahi masu wannan abun abin tausayi ne su ba hankali dan ma yawanci su waɗannan manyan irin wannan labarin baya zuwa musu yawanci yanzu da kuke shehu ɗayin kuci su sharin ibrahim kale wa zai kai musu irin wannan zancen yaushe za su buɗe wani da ko wani abin nan sai har wani yana zage su to amma dai yau da gobe domin sun ce luhumu auliya illahi masumuma in ji arufai cin naman waliyan Allah fa guba ne naman su akwai dafi in kana cin sa yau da gobe in ya tare yawa a jikinka zai kashe ka kuma ba kisan da ya wuce ya raba ka da imani ka gamu da bala'i kafin ka koma ga Allah duk irin wannan abu kuma ballantana wasu da gaske irin waɗannan akwai wanda ba su da hakuri yanzu waɗannan sahabban ai an taɓa su ne suka ji ba daɗi haƙurin su ya ƙare har sai wannan addu'a amma wanda ya zo na da manzo Allah ai ya fi kowa haƙuri ya fi kowa juriya to amma yau da gobe akwai abin da zuciya ta da ba za ta iya jurewa to ya kamata mutane nan su yi wa kansu kiyamun laifi su daina cin mutuncin malamai in ka saba da shi a fahimta ka ɗau abin da ka gane kamar wasu abin da ya gane amma ka ce kafiri ɗan bid'a fasiki maƙaryaci wallahi masu yin wannan abin tausayi abin tausayi ne saboda za ka je ka taɓa wanda in yi maka mummunar addu'a ba kai ba har zure ka addu'a sai ta sha hadisi na biyar wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala lamma habar lamma habarat uhud lokacin da yakin uhud ya halarto a shekara ta uku bayan hijira kenan dan an yi badar a shekara ta biyu bayan hijira da shekara ta zagayo da shekara ta uku bayan hijira aka yi uhudu to da wato ana shirin ana ana shirin fita yakin uhudu da daddare kamar gobe za a fita uhudu da ani aji babana ya kira wani minan laili da daddare shi zabi dan dan abdullahi yake faɗar wannan babansa abdullahi din ya kira wani da daddare fa kale ce ma urani ni fa yanda nake ji a jikin na ba na zato na illa fa sai maqtulan za a shahidantar da ni gobe ka ji karam shi har ya san gobe shahada ne tun garin bai waye an ga wajen yakin ba yace ma qurani illa maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabin nabi yace ba na zato na face makatulan abin kashewa fi awwal man yuqtalu cikin farkon waɗanda za a shahidantar min ashabin nabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dole ni ne ina cikin na farko farko daga cikin na farkon da za a fara shahidantar sai ce wa inni la atruku ba'di kuma ka sani ya kai jabir ni ba na barin komai a bayana in na mutu ba abin da zan bari a bayana a azza mafi daraja minka fiye da kai ka gane ai gaira nafsi rasulullah in ban da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine dan sa namiji duk sauran ƴaƴan mata ne yace ni a duniya ba wanda zan ba abin da zan bari da dukiya da gonaki da ƴan uwa da waye ba wani mafi daraja gare ni fiye da kai in ban da ran manzon Allah a duba yadda sabai ke fifi da manzon Allah akan koma har ɗansa babban ɗansa yace bai kai masa manzon Allah yace wa inna alayya dainan kuma ka sani akwai bashi a kaina faqdi ka biya wannan bashin inna mutu gobe a wajen yakin uhudu to ka biya bashin da ake yin wastausi bi akawatika kuma ka yi wasici ga ƴan uwanka mata khairan na alheri kamar ka rike su da alheri shine wastausi bi akawatika khairan kaga shi kadai da ke namiji eh kai wasici da ɗan uwanka mata wasici kuma kai na alheri jabir yake fa asbahna sai muka wayi gari ranar da za a gwabza yakin uhud ke yace fa fakana awwala qatil shine farkon wanda ya shahada shi abdullahi da mahaifin jabir yanda ya gaya min daga daren nan yace kana fakana awwala qatil shine farkon wanda aka fara shahidan sama yace bayan an gama yakin uhud wa da fanti ma'ahu akar sai na binne wani mutum tare da shi fi kabari a cikin kabarin ka san yakin gudu sahabbai manzo Allah mutum saba'in da suka yi shahada kuma kasar Madina akwai duwatsu da tsakon fani ba zai yiwu a ce kowanne mutum sai an tona masa kabarin sa shi kadai ba saboda yawan shahidai da kuma wahalar tonan ramu kuma kar ka manta yaki aka yi yawanci wani yana da sara da suka tsakanin bakwai goma ashirin a jikin kuma ga 'yan uwansu a kwanta suna neman su cin haka ba zai yiwu a ce kowa sai an masa kabarin sa shi kadai ba to ya ce na tona na yi kokari dai an tona kabari mai yalwa to duba da akwai 'yan uwansa shahidai wanda su ba tona musu kabari ba wanda fansu sai na binne akar wani mutum ma'ahu tare da babana fi kabari a cikin kabarin nan to yake sun malamta ibn fi sannan daga baya kuma rai na ba ta yi daɗi ba sai na ji ban ji daɗi ba an aturuka na bar babana ma a akar tare da wani duk da cewa wannan fa shi ma shahidi amma shi ya fito a ce ga babansa kadai shi ne yanda in yazo ziyara ya san kabarin babansa ne in ya addu'a shi kadai ya yi yace rai na ba ta yi daɗi a ce na bar babana tare da wani ba fasaka rajtu sai na zo na nemi fito da shi ba a da fita tashurin bayan wata shida da yaƙi hudu wata shida ka san ko ɗan adam a rami ya kwan shida ma ya zai zama wanda ka za wata shida tun da aka yi abin shi bai samu nutsuwa ba yana ta shawara a ransa a ƙarshe da ya yanke hukunci kan shi zai je ya tone babansa ya canza masa kasan ya je ya binne shi shi kaɗai yace da na tono shi fa idan huwa ka yawma wa ba'atu yace kawai sai na ganshi kamar ranar da na sace a kabarin ba abin da ya samu jikin kamar kaimar magana ya kai wata shida ba wannan karama ce da Allah ya karrama shi Abdullahi mahaifin Jabir ya yi wata shida a ƙasa amma kamar ranar da aka sanya shi a kabari ya ce gaira uzunihi in ban da kunnensa shi ma malaman da suka ce wajen kila wajen yakin ne ko aka sare kunnen ko aka yanke kunnen shi dai ba abin da ya ga babu a jikin mahaifinsa in ban da kunne faja'altu sai na fito da shi na sanya shi fi kabarin a cikin wani kabari a lahidatin abu ka kadaituwa na sa shi kadai na barwa wancan wanda aka bulle su tare asalin kabarin farko din to wannan kaga ita ma karama shi Allah ya karrama shi bayan yayi wafati wannan hadisi rawahu al-bukhari wa an anas radiyallahu anhu anna rajulayn wasu mutane guda biyu bi nashabin nabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama خرج سنفت سوسوسي من عند النبي لقوة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أشكو من المظلمة الميدوه أقول ليلة مقمرة لحد كم فلوتا أقول كما ليلة مظلمة ميدوه واندوتا يا قويا to a irin wannan daren mai duhu mun zo wajen manzon Allah muka gana sai muka fito duhu ya riga yayi wa ma'ahu ma ko sun fito a tare da su misulin bahaini kamar misalin fitulu guda biyu bai na aidihi ma da suke haskaka musu hanya a gaban su hasken manzan Allah sallallahu sallama da Allah ya yi masa da ruhi ba wai wata fitila ce ko coci da ya kunna ya ba su ka san mu zalla ya shigo daki da duhu sai daki ya yi haske kamar ruwayat na na Aisha tace har sai ta ɗauki allura ta sa a kofar allura da daddare saboda hasken goshin manzon Allah. To wani lokaci in aka zo aka gara da matsala aka fito to ana ƙotar na ɗilin wannan hasken. Sai hasken ya zama a gabansu yana musu zagi. Ai mun san zagi ba? Ka san zagi? Yawwa. Yana musu jagora misali. Amma ka ce jagora makaho ake wa jagora. Yawwa wato da suka fito da wajen manzon Allah sai wani haske ya biyo su kuma yana tafiya bai na ainihi ma a gaban falon maktaraka to yayin da za su rabu da juna sun zo inda wannan zai yi hanyar gidansa wancan ma ya hanyar gidansa fara ma a kulli wahidin minhu ma wahidun wahidun hasken nan guda ɗaya fara sai ya kasance ma a kulli wahidin tare da kowane ɗaya minhu ma daga cikin dama a ya ce maka misulul misbahayi kaga guda biyu ne kenan kowa ya ɗaukano nasa amma hasken guda biyu a gaban su yana tafiya kamar fitilu guda biyu to da suka zo inda za su ragu sai haske ɗaya ya bi wancan shi ma wancan haske ɗaya sai ya bi shi har zuwa gidajen ya ce hatta a ta'alahu har sai da kowanne ya je wa iyalansa sannan kuma hasken shi kenan sai zama babu kaga wannan karama ce da Allah ya karrama su na dosanar haske daga manzon Allah rawahu al-bukhari min turuqin ko imam bukhari ya rawace shi ta wasu hanyoyi mabambanta wa fi ba'd ya cikin shashin hanyoyin da bukhari ya rawaita anna rajulain waɗannan mutanen guda biyu a wata ruwaya ya faɗi sunayensu na farko shi da usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr wa abbad ibn bishr da abbaru dan bishir radiyallahu anhu a wata ruwayan bai faɗi sunan ba annas rasulai kawai ka gane ai to amma ta wata hanya da bukari ya rawaita ya faɗi sunayen su sai dubu hudairin da abbadu bin bishir radiyallahu anhu wa an abi hurairah radiyallahu anhu har wata daga sai ma abu hurairah Allah kala masa yadda قال يتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهب ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيك وسمتون goma. malamai suka ce an rahadu yana farawa daga ma fauka tisa abin da ya wuce tara ko kuma daga tara ma zuwa sama tunda a qur'ani akwai tis'atu rahadi yuqduna fil ardi kaga tis'atu aka ce ana aka ce rahadi to dama daga tara abin da ya sama har zuwa arba'in ana ce masa rahadu in ka ji rahadu to ya wuce bakwai takwas amma in ka ji an ce maka na faru shi kuma yana farawa daga uku ne zuwa sama annafar daga uku za ka zance salasatu nafari ko to daga uku abin da ya sama aka ce rahadu daga tara abin da suke sa'adu rahadi har zuwa arba'in to amma su waɗannan su su goma ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su ainan yan leƙen asiri ana cewa shi aidi aini saboda yana zuwa ya sa ido sariyatan a matsayin runduna ta yaki in su goma ya aika an kaci sariya da ma aikawa ne su je su leƙo masa sirrin wasu kafirai da labari ya zo cewa suna shiri su zo su yaƙi manzo Allah a mutum to gara a san shirin su a san adadin su a san tanadin su da iya ƙarfin su manzo Allah dama yakan yi haka ya aika waɗannan mutum goma wa ammar alaihim asim mabna sabit lil ansari sai shugabantar musu da asim ibn sabit al ansari Allah ba ya aika mutane haka kamar tumaki sai ya nada musu shugaba wanda zai zama amir komai in kun saba masa to kamar kun saba wa manzon Allah duk abin da ya umarce ku in dai umarnin bai saba wa Allah da manzansa ba to dole ku musu da kuma manzo Allah ya kai wannan wani lokaci har da Umar da Usman a cikin wanda ya tura amma ya ɗauko wani daban sai shi ne shugaba dan ya jarabi imanin kuma ko kai waye a cikin wannan ayarin in dai manzo Allah ya shugabantar da mutum dole ka masa da to saboda haka sai ya shugabantar da Azim ibn Sajid al-Ansari mutumin Madina alaihim akan waɗannan mutum tara radiyallahu anhu fan talaku sai suka tafi inda manzo Allah ya aika su hatta idza kanu bil hudati sai da suna tafiya sun kasance a wani zango da ake masa alguda baina usfana wa makka yana tsakanin garin usfana da garin makka kaga tafiya ta yi nisa sun bar yankin madina gaba daya har sun je wani yanki sun wuce usfana ba su karasa makka ba to zikiru sai aka egunta su da hayyin ga wata kabila min huzailu na kabilar huzail da hayyin ga wasu dangi min huzeli na kabila larabawa huzeli mutanen usmani ke yuqalu lahum ana ce musu banu lihiyan ka gane ai banu lihiyan wasu dangi ne na kabilar huzeli huzeli din sunan kabila ne gaba daya amma a cikinta akwai dangi dangi banu lihiyan fa nafaru lahum sai suka biyo su bi qaribin da makusanci min mi'atu rajulin na mutum ɗari dukkan su mutum ɗarin kuma ramin mahar ba ba ma wanda za mu rike takwabi ku zo ku yi gaba da gaba ba kuma su suna kusa da garin su da isasshen makamai su kuma wannan sun yi nisa daga madina kuma su su goma waɗannan mutane suka taso musu kusan mutum ɗari dukkan su kuma ramin mahar ba faɓatar su a fara sai suka biyo bayan su gurgun falan ma a haka bihim asim yayin da shi asim ibnu sabit lil ansari amir ɗinsu ya ji labarin ko ya gane wannan mutanen su su suke bi wa sahabu shi da sahabban suka gane waɗannan mutanen su suka bi falan ma a hasa an kuma falan ma a hasa isa bihim al-kubra falan ma a hasu ba'atana al-ihsasi shine ko ka ji a jikinka ko ka gani da idanka ko a baka labari duka yana ɗaukan wannan ma'anar ana fasara shi da sani wannan ma hasa isa min mulkufur yayin da annabi isa ya gane kafirci daga wajen banu isra'ila wannan ma hasu ba zana yayin da yan wuta suka ɗanɗana azabar dan kuma ji a jiki ake wannan ma hasu ba asana to nan ma yayin da asim ya ji a jikinsa waɗannan mutanen ba su suke wa asabu shi da sahabbansa suka gane waɗannan mutanen su suka je laja'u sai suka fashe ila mawdu'in zuwa wani guri a saman dutse fa a hada bi hubul qawm kawai mutanen suka zo ka kewaye suka musu kawanya su dari baya kan kafirai su kuma su goma fa qalu sai kafirai suka ce unzilu ku sauko daga kan wannan dutse da kuka hau fa'adu bi aidiku ku miƙa mana hannayenku ku yi saranda ina ma'anar fa'adu bi aidiku ku sauko ku miƙa hannayenku ku yi saranda wala kumul ahadu wal misaqu za mu muku alƙawari ba za mu kashe ku ba shine wala kumul ahadu wal al'ahdu da al misaqu duk abu ɗaya ne ku sauko ku miƙa wuya mu a hausa sai ake ya miƙa wuya ko ku sauko ku ba da hannaye ku yi saranda mu kuma za mu muku alkawari ba za mu kashe ku ba za mu muku alkawari Allah ko ala ne ko Allah akwai shadda ko yawwa za mu muku alkawari Allah gaban fa to dina ya kawo wani an ala an na katula akwai an kawai ala Allah na katula minkum ahada to kai fa naka Allah na katula an la na katula minkum ahada to shikenan to nawa yayi badali ne ya kawo Allah kuma sa kai kawo al yawa ma'anar ba za ta fita ba wa yace ala al an na katula minkum ahada ashe an la na katula ne shikenan wa lakum al ahdu wal mithaq za za mu muku alƙawarin Allah na katula minkum ahada ba za mu kashe ko mutum ɗaya a cikin ku in dai kun sauko kun miƙa wuya kun yi saranda to za mu muku alƙawarin ba za mu kashe ko mutum ɗaya a cikin ku fa qala azim ibn sabit shi amir din na ko ba Allah ya shugabantar musu yace wa amara alaihi azim ibn sabit bil ansari shi azim ibn sabit yace ayyuhal qaum ya ku mutane na yana magana da mutum tara da yake tare da su yake jagoranta yace amma ana ba kun gani azim fala anzulu ala zimmati kafirin ba zan taba sauka akan alkawarin kafiri ba sai dai da mutu kafiri ina ina ga amana la yarqubu da bikum illa wala zimma haka qur'ani yace ba za su kiyaye wani dangantaka ta jini ko wani alkawari ba inda kafiri ne kawai ya samu dama zai haɗu ka ba alwansa da wani kun haɗa kaka ko wani kawunka ne ko waye in dai addinin nan ya saba to kawai zai yaudare ka saboda haka ce ni kan bazan sauka akan alkawarin kafiri ba sai ce Allahumma ya ubangiji tunda yanzu an zo halin ko a mutu ko a rayu ba zai tilastawa wanda yake shugabanta akan su jin ra'ayinsa saboda wani zai iya ganin wani abu da zai iya bashi mafita sabanin shi abin da yake amma da yana da ikon da zai ba za mu sauka ba sai dai mu kuma dole ka bi shi in ka saba masa ka saba wa wani to amma anan shi sai ya sassauci yace amma ana kaga su ya basu su ba su zaba wa kansu ko amma ana amma ni kam fala anzuru ala zimmati kafir ba zan sauka akan alkawarin kafiri ba dan wai ya mun alkawari Allah na kasu da milku ahada ba zan yadda na sauka akan alkawarin kafiri ba ko sawo su same ni ko in na sauka da takwaji na na kashe na kashewa kafin a kashe shi ne ma'anar ba zai sauka kan alkawarin kafiri sai ce Allahumma ya ubangiji a kajir anna nabiyaka ka bawo da ka bawa annabin ka labari anna gare mu ka gane ai ka isar wa annabin ka labarin mu ko an kashe mu a nan an bar mu tunda ba wanda yake namu a nan da zai kai labarin abin da ya faru da mu to Allah kar ka bar da mu ya tafi babu labari ka isar wa annabinmu labarinmu sallallahu alaihi wa sallam farabuhun bin nabli shi ka ya dinga harbin kafiran nan da kibautinsa yi mana yana daga sama wanda yake sama ai ya fi damar samun damar da zai kashe wanda yake sama akan na ƙasa ya ce zai harbi na sama to shi ma ya kashe wanda ya kashe to da yake sarkin yawa ya fi sarkin menene ya fi sarkin ƙarfi to a ƙarshe fa qatalu asim suka shahidantar da asim da kigonsu da suke harbo masa ida ma warewa ya gefe ya fara yaki yana daga sama farabohun yana harbo su bin gudu ya harbo wanda ya harba su ba suka harbe shi a take ya yi shahada wa nazala ilaihim salasatu nafari mutum uku su suka sauko zuwa ga waɗannan kafiran alal ahli wal misaki akan alƙawarin da kafirai suka mutu ba za su kashe su salasatun nafarin din nan akwai kubayb ibn abi da zaid ibn da sinata da abdullah ibn tariq su ukun nan su suka sako akan to su sun yadda sun yi saranda inda sun ce ba za ku kashe su mun yadda mun sako yawa minhum ashe ga su daga cikin akwai kubaybun wa zai ibn dasinata wa rajulun akara da wani mutum shine abdullahi ibn tariki su su su uku su suka sako akan alkawarin kafiran to falamma tamkanu minhum yayin da suka tabbatar sun shiga hannu falamma tamkanu yayin da suka samu dama minhum da wannan mutum uku sun shiga hannunsu atlaqu autara kisihim sai suka warware tsirkiyar bakansu na gane ai waɗannan mutum uku sai suka karɓi kafiran su karɓi bakansu ka gane kautu ne zama kisihim jami'i autar jami'in watar tsirkiyar zaren na lilan nan da ake ɗaura a jikin baka ake ɗaura cibiya a yi harbi shine alwatan alƙautu shine bakar shi da jami'in ranar kisihim to atlaku sai suka kunce auta da tsirkiyar kisihin bakas kaga yanzu an kunce musu tsabara ke ya shi ne kisi yadda bice kisihin so kisi a a ba shagar yadda gudanar yawwa domin mata mu da ya ce auta da kisihin wato shadda ce da kisra ba kun ba ce yan haka atlaqu autara kisiyihim wato an yi badalin wawun ne da ya'u a wajen mufradi kausu ake cewa ba wawu to a nan kuma sai aka canja shi da ya dama hurufun illa suna canjan juna a wani lokaci wajen jam'i da kuma mufradi sai suka kukkunce tsirkiyar bakansu ne jam'in baka da hausa bakan kuna za mu ku? Suka kunce tsirkiyar bakansu, faraba tsuhun suka ɗaure su da ita, ta ji kuma, kowanne aka kunce tsirkiyar bakansa aka ɗaure hannayensa da ita dama dino ne. Ƙalar rajulu salisu wannan mutum na uku shi ne Abdullahi ibn Tariq yace haza awwalul gadir wannan shi ne farkon yaudarar kafin. dama shugaban su ya gaya musu shi kan bai daga alƙawarin kafin har ma yayi shahada to sai yansu dai yace haza awwalul gadin wannan abin da kuka mana shine farkon yaudar in har za a yi sulhu ne ya kawo kuma a daure hannu wannan shi da farkon yaudar sai yace wallahi na dade da Allah la ashabukum bazan abokance kuma ba na bazan bi ku ba sai ya turje tunda an ɗaure shi yi inda ba a ɗaure shi ba zai bi su ya ga ina za a je me za a yi amma tun da an yaudare shi tun daga nan ya ce wallahi ba zan abokance ku ba ba zan bi ku inna li bi haula uswa yace ni ma na yi koyi da waɗancan wanda suka isa kowa sai dai abu kenan ya yi koyi da shugabansa asin ibn sajid da ya shahada da kuma sauran da suka rage ba su sauko ba yake ni ma yanzu ina tare da waɗansu na yi koyi da su yuridul qatl yana nufin sai dai a kashe shi yanda aka kashe waɗancan sauran su ma duk an gama da su yace ni ma sai dai na yi koyi da ƴan uwana yana nufin alqatl sai dai a kashe shi fajarruhu haka suka jawo shi da ƙarfin tsiya wa aladu suka takura masa akan sai ya bi su ba a ba an yi saba shi ya ƙiya ya abokance ya ƙiya biyu suna ta jansa yana tilbewa a ƙarshe dai fa ƙasalu shi ma suka sha idan da shi wani rika sai aka tafi da kubaibin waje dubin da sinata yanzu sauran mutum biyu kawai duk sauran mutum takwas ɗin an sha idan da shi sai suka tafi da kubaibu da zai da ibn jasina hatta ba'uhu ma har suka je suka kai da su da makkata a garin makka kadishari da cin amana garin abokan gaban ba da wakati badar bayan kuma an yakin badar ba da ma kafiran maka sa jin haushi an kace musu mutum 70 da su Abu Jahal da Umar ibn Khalaf da manyan manyan su duk an kwantar da su a yakin badar yau kuma a ce an kawo musu waɗanda suka kashe musu mutane a badar an kawo su kasuwa za a ce a guda ai ba su tsaye ko don su ramuwar gayya fa buta abanu al-harith ibn amir ibn nawfal ibn abd manaf kubayba abanu al-harith yan yan harith harith dan amir amir dan nawfal laufan ɗan abdu malaju kaga wannan suna da dangantaka da manzon Allah ma ta kusa bai wuce kaka uku ba tsakaninsu da manzon Allah sai su ƴaƴan haris suka sayi kubaiban shi sayi na kubaibu suka saye shi wa kana kubaibu shi kuma kubaibun nan huwa qatala al-haris shi ya kashe ubansa haris yau ga badrin alana yaki badar suna da labari da yake kowa ya san kowa labari ya zo ai wani shi ya kashe wani wani shi ya kashe wani duk wanda aka kashe musu a badar sun san waye kashe sai ga kubaibu makashin ubansu an kawo shi kasuwa a maka za a sayar suka sa kuɗi suka sayi kubai alhali huwa katalar harisa yau ga badin shi ya kashe ubansu haris a ranar badin sau falabisa kubaibu indahum asira sai da ma kubaibu ya zauna a hannunsu a matsayin fursunan yaki hatta ajma'u alaihi ana ta shawara ta yanzu za mu yi da shi kwana da kwanaki har a ƙarshe ajma'u suka haɗa ra'ayinsu guri guda alaƙatari a kashe shi a za mu rike makashin ubanmu muna kallon sa muna ba shi ci da sha yana rayuwa kawai suka yanke shawarar za su kashe shi fasta'ara min ba'adi banatil harith musa fasta'ara sai shi kuma ya nemi alan musa aska ba musa mutum ba eh so ai musa wancan suna ne ajami suna annabi musa wannan kuma larabci ne suna aska ta aski ita ce musa kuma duk abin iri ɗaya Musa aska to sai ka sai sule ma'alau Musa nan aska ce askar aski sai ya nemi aro a bashi aska min ba abin banatin harisu daga wajen shashin ‘ya'yan harisu ‘ya'yan wanda ya kashe ubansu a badar din amma ‘ya'yansa mata maza su suka sayo shi to akwai tsannan su mata sai yake ta ba shi aran aska ya sahibi da zai yi jalan fuska da ita bayan ya yi kwana kwanaki gashi ya fara damu sai a ba shi aran fuska zai yi jalan fuska fa a aratu sai ta ara masa fa daraja bunayyul laha ka gane ai sai wani ɗana ta ita wadda ta ba da al'askan sai ya rarrafa وهي غاشدة ita ta sana tana kuduba kuduba ayyukan gida bata ankara ba kawai hatta a tawo har sai da wannan yaron ya zo wajen kubaidu fa wadadatu kawai da hankalin da zo sai ta ga dan nata mujlisahu shi kubaidu ya zaunar da shi ala fakizi akan cinyarsa wal musa kuma askan nan biyar yi tana hannu kaga in ya ga lama sai ya galkuwa da dan yace ko ku sake ni na koma garinmu ko na yanka wannan ɗan nasu da aka. Yi mana, kaga ya kashe kaka ya kashe jika gina. Hatta a tahu, wannan yaro ya zo wajen ta ya lallafa ko wajen su kawai ta samu ɗan ko shi kubaibu da jilisahu ya zaunar da shi alafa kibi. Wani Musa kuma askar da ya ara biye da yi daga hannunsa. Fafazi'at sai ta firgita. fasatan wani irin firgita a rafa hau kudobu har sai da kudobu ya gane cewa ta tsorata ba to saboda shi musulmi ne akwai rahama da tausayi na imani a zuciyarsa sai ce a ta kashe ni an aka tulahu shin kina jin tsoro ne zan kashe shi kina tsoro zan kashe shi kike tunani ya ce ma kuntu da afa'ala zalika ni ba irin wanda zai aikata wannan ma kuntu ban kasance li af'ala zalika zan aikata wannan ba ba irin mu ne suke irin wannan yaudarar a kashe yaro ba Allah ka san ya hana kashe yaro a gurin ya hana kashe mace ya hana kashe tsoho da wanda bai dauki makami ba wannan tana kuma jariri mai rarrabe sai ina zai fara kashe shi da bai san ma shi ne ake yi ba da san da ake aiwata da su qalat ita wannan mata daga baya bayan fa an yi fatu makka ita ma ta musulunta dangi na ga duk an zama musulmi Allah ta da zance ta ce wallahi na nazai da Allah ma ra'aitu asira ban taba ganin fursunan yaki kai da mafi alheri ga minku ba da da ku bai saboda zaman da suka yi da shi da wannan damar da ya samu amma bai yi amfani da ita ba ya cutar mata da ta ce fa wallahi na rantse da Allah laqad wajadtuhu yawman wata rana na same shi ya akulu kudufan yana cin ɗanye min inabi na inabi aka ce kuduf ɗanyen ɗan itaciya da aka ɗinko shi a ranar mun san kudufu ha daniya ka gane kudufu ɗan itacen da aka ɗinko shi yanzu fresh to yana cin wannan ɗan itaciya da aka ɗinko min inabi na inabi fi yadihi a hannunsa wa innahu kuma shi a lokacin da musaqul an ɗaure shi bil hadidi da sarka ta ƙarfe ba su yadda sun gudda duk abin da yake ba yana ɗaure da sarka kuma na ƙarfe an ɗaure shi amma an kawo masa kan itace na ilimi yana ci ta ce wa ma bi makkata min sabrata wannan shi ne mahallin shayi na karamu ta ce a lokacin a garin makka ba wani ɗanyen ɗan itaciya nuna eh ba sa ba shi abinci yunwa suke bin da shi sai ka ga yana cin ɗan itaciyar da babu irin a garin maka su da ma masa kafin ba noma suke ba ba su da gona saboda ƙasar su ba ta noma ba na birai ba ya ga maka ba rabbi rabbana inni askatu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda bai suka zuwa ba yace ya Allah na ajiye zurriyata matarsa ba ya kawo tana da ciki amma saboda ɗan shi yake zurriyar askatu min zurriyati na zaunar da zurriyata biwadin a kwazazzabo shi ne kwalin maka gairi zizarki wanda ba ma'abocin shuka da noma ba ne amma dai inda bai ji kalmu haram a wajen ɗakin ka mai alfarma kaga a nan ya tabbata maka maka ba a noma inda yake gairi zizarki wani ma'abocin shuka da noma komai ka gani a maka kawo musu ake to a lokacin kuma inabi ya yanke sai inda ake shuka shi ma ba a samun ɗanyensa sai bushashe wanda aka ajiye kamar ɗanyen bibiru ai a lokacin da ake samu bushashe ne baya yankewa saboda dama an ajiye shi ana sayarwa koyaushe amma ɗanyen bibiru ba koyaushe ake samu ba ballantana ilabi da bai kai shi yawa ba kuma bai kai shi jurewa ba ta ce wallahi na taɓa samu da wata rana yana cin ɗanyen ilabi kuma ta ce wa mabi makata min samaratin ba ilimi kadai ba amma ka ba wa ɗan itaciya ɗanye kowane iri ma hajjiri na ma a lokacin babu ɗanyen amma shi yana cin inabi ɗanye kaga wannan karama ce Allah ya irin dai na sayyidatu na Maryam ne qalat huwa min indillah ya Maryam Allah laki haza qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabi to irin sa ne shi ma Allah yake ciyar da shi wa kana ta kulli ta wannan mata tana cewa ko ita da kanta bayan ta mutunta kenan idan tana tunanin abin da ta gani a wajen kubaibu tana cewa innahu lalle wannan abin da na ga yana shi da inabi da rizqu wallahi arziki ne da razaka hullahu kubaiban da Allah ya arzuta kubaibu da shi kaga irin lamarin mu kenan eh inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to falamma karu bi min al-haram yayin da su waɗannan banul harith suka fito da kubaibu daga yankin haram ka san a lokacin gaba ɗaya gidajen larabawa a eriyar haram yake garin maka lokacin kaɗan ne don in aka ce maka yankin haram yana da faɗi ba za ka gane faɗin ba sai ka kama hanyar jidda ko ko alisuna dan mun yi tafiya mai nisa sannan na ga sai ko an rubuta cewa yin shi da iyakar haram ya fi ko ina nisa a hanyar jidda Allah na'am a sama wanda babu dumi ba ne za a yankon shiga eh ba zai tsallaka ba iya kasa ta tsari saboda an haramta wa wanda inna mal mushrikuna najasun fa la yaqrabun masjid al haram ba'da hadhihi hadha to a lokacin saboda sun sa alfarman ɗakin Ka'aba duk da su ba musulmi bane ba a zubar da jini a cikin haramin Makka to yayin da suka fitar da shi daga yankin haram ya fasulu domin su kashe shi fil hilli a hilli dama alhillu daga daga halacci ne an halatta zubar da jini a guri alharam kuma an haramta zubar da jini shine ma'anar hillu da haram can haram ne nan kuma halal ne to da suka fito da shi daga haram dan su kashe shi a hilli qala lahum kubaybu sai kubaybu yace musu da uni usalli raka'atayn yake da Allah ku bari na sallaci raka'a biyu wannan lokacin da suke kokarin fito da shi daga haram yana so a bar shi yayi sallah a cikin yankin harami raka'a biyu ta nafila kafin su fitar da shi daga yanke harin zuwa biyu da uni musallin raka'a ta yi wannan na sallaci raka'a biyu fatara ku sai suka bar shi suka kawo masa ruwa yayi alwala fa raka'a raka'a ta yi sai ya raka'anci raka'a guda biyu fa qala bayan ya gama yayi sallama sai ce wallahi laula an tahasabu anna ma bi da za'u wallahi ba dan karku da cewa abin da yake tare da ni na neman ku kara mun na kara yin wata sallar ba za ku ga da za'u zaki ne da tsoron mutuwa da zit wallahi da na kara da na kara wata raka'a biyu ka gane abin da yake nufi abin da ya roƙa shi ne a bashi ya yi raka'a biyu to da ya raka'a biyu yanda ya ji zaƙin raka'a biyun nan na munajati da ya da ubangijinsa a rayuwarsa ta ƙarshe ya soja ya ƙara to amma bai yi alƙawari da su akan zai wuce raka'a biyu ba sannan kuma kar ya nemi wani izini su ba shi dama ya ƙara su yi zaton tsoron mutuwa ne ya sa yake fakewa da yin sallah shi ne abin da yake nufi wallahi na rantse da Allah laula an tasabu ba domin kar ku zaci anna ma bi abin da yake tare da ni na neman ku bani dama na ƙara yin wata sallar ba ba dan kar ku zaci jazza'un raki ne ba ko korafi to lazisu da na ƙara to sai ya musu mummunar addu'a Allahumma ahsihim adada wa qatulhum bidada wa la tud'i minhum ahada mutum ne dama ne kusa sai Allahumma ya ubangiji ahsihim ka kidaya su adadan adadin su gaba daya ka kiyaye mun adadin ka gane ai wa in ta uduni mata la ilatu suwa al ihsa'u shine kididdigewan adadi ahasihim Allah ka kididdige su adadin iya adadin su iya adadin su tun wanda suka ci amanar sa a wancan dajin suka yaudare shi da su waɗannan da za su kashe shi gaba ɗaya Allah ya rike masa adadin su kiyaye masa adadin su sannan in ka tashi kuma wa qatuluhum ka kashe su bidadan ɗaiɗai da ɗaiɗai ba wai a lokaci ɗaya ba kowanne ka ɗora masa bala'in da zai kashe shi shi kaɗai kuma ba a cikin ƴan uwansa ba balin nan ya samu gatan kulawa da shi ko ya samu wata sutura ko wani abu ko wani zaman makoki kowa ka kashe shi kaɗai wala tubqi minhum ahada kuma Allah karka bar ko mutum ɗaya a cikin wala tubqi ahadan shine mafuli na tubqi wala tubqi ahadan karka wanzar da ko mutum guda minhum a cikin wa qala da yake fasihi ne sai yayi wasu baitoci guda biyu yace falantu ubalihi la aqutalu musliman ala ayyi jandin kana lillahi masra'i وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شنو ممزع يا ليلى wannan bai fito guda biyu yace falantu ubali ni ban zaman to ina damuwa ba ina ukutan lokacin da za a kashe ni musulma ina musulma in dai ba imani na aka raba ni da shi ba za a kashe ni ina musulmi ni wannan ba damuwa ta ba falantu ubali ban kasance ina damuwa ba shi na ukutan lokacin da ake kashe ni musulman ina musulmi ba na lura ko damuwa ala ayi dambi akan wanne gefe ko akan wanne hakalkari ne masra'i makaya ta kana zai kasance lillahi a wajen Allah ka gane ai to ala ayi dambi ya tare da wancan kalma ta farko ba na damuwa hina ukutan lokacin da za a kashe ni musulma ina musulmi ba na damuwa ala ayi dalbin kana billahi masra'i akan wanda gefe gefen hagu ko gefen dama za a sa a kabari a gefen dama ake sawa ba to ni ban damu ba ko a wanda gefe ma masra'i makaya ta kana ya kasance to lillahi ni dai ai an kashe ni ne saboda Allah wa zalika kuma wannan mutuwa da zan yi fi zatin ilahi na yi da na cikin zatin Allah. Don Allah na mutu inda umarnin manzan Allah na biya tura mu zuwa aiki na manzan Allah. Ka ko aikin manzan Allah aikin Allah ne. Wannan abu in dai cikin zatin Allah ne to ni ba ni da damuwa. Wa in ya sha in Allah ya so yubarik zai yi albarka ala autali shirin abu kakkun gaɓoɓi mumazzaki abin rarrabawa da juna wato ko da gunduwa gunduwa suka fi wajen kisa in yanke hannuna in yanke gwiwar hannuna su yanke kafaɗa ta su tare kullina su tare idan sawu su raba kwankwaso na da ciki na su tare wuya na ba shi ne ausal gaɓoɓi shilwin da suka tsintsinke suka rabu da juna kuma suka zama mumazza'i abin rarrabawa to in Allah ya so zai iya kare waɗannan gaɓoɓin kuma ya yi albarka a gare kaga wannan kamar addu'a ce yake wa kana kubaydun huwa sanna li kulli muslimin kusila sabran as-salat shi kubaydun nan ya kasance huwa shine sanna ya sunnanta as-salata yin sallah li kulli muslimin da dukkan wani musulmi kusila da aka kashe shi da aka kashe shi sabra akan tilas ba wai yana so ba kuma bai wani laifi ba sabra anan ya haƙura ya miƙa wuya a kashe shi saboda Allah to shi ya sunnanta duk wani musulmi da kaji an ce za a kashe yake da Allah su bar dama ya yi sallah raka'a biyu to shi ne ya fara wannan a rayuwar musulmi shi ya sunnanta duk wani musulmi wa akbara ya ani annabi ko ukbira akbara ba ya ani yana nufin annabiya annabi sallallahu alaihi wasallam akbara ya bawa ashabahu sahabbansa labari yau ma usibu lokacin da aka masifantar da su ranar da aka kashe waɗancan tun a ranar manzan Allah ya sanar da sahabbansa kabarahun labaru dama karka manta shugaban su asim ya yi addu'a ya ce Allah ka isar wa manzan Allah labaru ko to wannan ma wata karama ce Allah ya sanar da manzan Allah tun ranar da wannan abin ya faru da aka shaidatar da shi asim din da sauran abu kanansa wadda suka shahada a wajen dutse wa ba sa lasu min quraishi wasu mutane daga cikin quraishawan makka sun aika ila asim bin sabit zuwa ga asim dan sabit hina hujji su yayin da aka ba su labari annahu qutila an kashe shi a wajen wancan dutse da suka ji labari akan ai an kashe asim tun a wancan gurin wasu mutane na quraishawan sai suka aika wasu mutane an yi utau da shay'in zo da wani abu na jikinsa ju'urafu da aka san shi da shi ko da ba a samu sauran jikin ba misali ko da za a samu hannunsa ko ɗan yatsansa mai zobe da za a gano a ce ai wannan zoben asim ne saboda shi ma a badar ya musu abin da wancan kubebi wa kana qatar rajulan shi ma asim ibn sabit ya kasance ya kashe wani mutum min ulama'in daga cikin manya-manyan qurayshawa kafiran makka to tun cewa shi ma yana cikin wanda aka kashe a wancan jejin sai suka turo wasu mutane akan a zo a bincika in an samu gawarsa a zo da ita gaba ɗaya ko sa huta haushin in ba samu ba ko ma shay'an ne minhu na jikinsa yi urahu da za a san cewa wannan abun a jikin asim ne fa ba asa Allah da asim misalar zulla kaji wata karama sai Allah ya aiko wa gawar asim din misalar zulla misalin kamar hajjib ka gane ai mun san azaba yayin zulla kamar hajjiri ne mina dabri ko na wato daga bayan sa yazo ya lullube shi fa amatu sai ta kiyaye shi min rusulihim daga jakadun quraisha wannan da suka zo suka ta duba dube suka ta duba da suka gawo kuma yana gurin gawo ta tana gurin Allah ya aiko ni girgize da duhu ya zo ya tsare shi ba su gan shi kaga wannan ma karama ce Allah ya masa bayan yayi wafati falam yaqdiru an yaqda'u minhu shay'a ban sami iko su yanko komai daga jikin sa ba sai sun gan shi ba sannan su yanki wani abu ban sami ikon yankar komai na jikin sa da za su wa Qurayshawa da shi rawahu al-bukhari wannan hadisin babu bukhari ya rawaice shi qauluhu a cikin farko hadisin nan da aka ce al-hudatu suna suna je yangunan na hudatu da yake بين أسفان ومكة موضوع سنن قليل والقلة سنة شيني الصحاب جرجدي والدبر شيني النهل قدن زمع كان شيني الدبر bayan girgizar ka sa jiri a ka'ida ai ba yi da kauri wani lokaci girgizar yana wucewa ma kana hannu kana girka ta cikin wannan girgizar to sai kuma aka zo ta baya kuma aka kudan zuma ya zo ya yi ne gurin duka yawa kaman hajiri ya rufe gurin ya masa sutura wa qawluhu fadda da yake uqtulu bidada Allah ka kashe su daidai da daidai bi kasril bai bidada ba badada ba wa fadi a wata luga badada faman kasara wanda yayi kisra yake bidada qala yace huwa jam'u biddati jam'i ne na bidda bidada bi kasril bai bidda wa hiya an-nasib shine rabo ka gane ai wato kalaba kowanne da ƴan uwansa ka kashe shi kadai wa ma'anahu uqtuluhum Allah ka yi shi ke sasan dai dai da dai dai mulqasimatan ago rabawa li kulli wahid minhum nasibu kowanne daya a raba shi da ƴan uwansa ya zama shi kadai to man fataha wanda ya fata yake fadada qala yake ma'anahu mutafarriqina suna masu rabuwa da juna fil qatl cikin kisan da za a mutu wahidan ba da wahidin ɗaya bayan ɗaya shi kuma minat tabdidi daga nesantawa ne su nesanta da junansu lokacin mutuwa duka luka ce ukutuhun bidada ko ukutuhun badada wa fil babi ahadithun kasira malaki a cikin wannan babi akwai hadisai masu yawa dukkan kuma sahiya ce ingantattu sabakar ta riga ta gaba da kima wajibi a cikin gurarenta a can baya da muka wuto a farkon littafi min hazar kitabi a wannan littafi min ha daga cikin su dai akwai hadisul gulami ba ta amma mai ta hadisin nan na yalan nan na ashabu ukudud allazi kana yati rahibu da yake zuwa wajen barbowan malamin nan wa sahira da matsafin nan shi ma yana ciki akwai karama a ciki da Allah ya yi wa wannan yaron ba sai an kawo shi ga hadisi yana da tsawon su wani na hadisu jurayj akwai hadisu jurayj ar-rahib shi ma wata wata karuwa ta zo ta masa kazabi ta yi cikin shege ta ce ai shi ya mata ciki a ƙarshe yaron ya yi magana ya ce ba shi ya masa ba shi ya aiko shi ba ubansa shi ne wane wane makiyayi a guri kaza shi ma mun karanta shi bare ko bare wancan a wannan littafi wa hadisu ashabil gari da hadisin nan na mutanen nan da suka shiga kogo allazi da ulil qad alayhi sakara wanda wani fanduki ya zo ya toshe musu kofar kogon sai da suka yi addu'a suka yi da wasu da kyawawan ayyukan su sannan kogon ya bude suka fito shi ma wannan karama ce Allah ya yi musu وحديث رجل الذي سمع صوتا في الصحابي da hadisin mutumin nan da ya ci wata murya a cikin hadari ko kirkije da kullu murya yana cewa iski hadisa hakikata fulani ka shayar da gonan wani ka gane wannan nan waliyi ne da Allah ya karrama shi gonar sa kadai ake yin ruwa a wannan shekara wa gair zalika da wannan wannan duk mun karanta su a baya wadda la'ilu bil kitabi dalilai da suke nuna karama da Allah yake yi wa waliyai waliyai kuma tun daga zamanin sahabbai har waɗanda suka biyo baya hadisan kasiratun mayawaita ne mashahuratun kuma duk shahararru ne wajillahi tawfiq wa an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala yace ma sami'tu umar radiyallahu anhu yaqulu li shay'in qattu abdullahi dan umar yana bada labarin babansa yace ban taɓa jin babana umar radiyallahu anhu yana faɗin wata magana ga wani abu ba katsi da dai in dai umar ya ce ni la azunnuhu kaza ni fa wallahi ina zaton abun nan kaza zai zama yace illa kana kamar yuni sai abun ya kasance kamar yanda yake zama to amma saboda su suna yin ladabi ga kaddara da hukuncin Allah in mutumin yanzu da zai ai kaza za a yi ai kaza ne zai faru to su suna yi wa Allah ladabi sai su ce ina zaton ina zaton abu kaza ne zai in an yi kaza ina zaton kaza ne zai kasance ko kuma abun nan da ya faru aka kasa gane makamarsa zai fa ina zaton abu kaza ne to daga baya ko aka bincika sai an ga wannan abun ya zama kamar ya gini kamar yadda umar yake yana zato kaga wannan kamar yana karfafar hadisin muhaddasun din nan ko cewa a cikin al'umma da ta gabata akwai wanda ake zance da su in akwai wani a cikin wannan al'umma to fa innahu umma to ga ɗansa shi ma ya ba da wannan shi zuwa ne ne kamar pdp ne a yi pdp ba ana zuwa a je a yi tsakani a faɗi ranar aihuwa da lokaci da kwanaki amma in za su rubuta suna rubuta pdp expected date of birth ina zakan ranar aihuwa iski sannan shi ne wani to su ma da su koyi da shi ba to alhamdulillah ruwa da lokacin yau mulkin ne hadisin yayi tsawo za mu yi addu'a ba sai mun amsa tambaya ba kuma Allah ya san ma a tambayoyin akwai abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da abu duk Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsara mana lafiya matafiyanmu Allah ka dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ka mai da su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da azumin mu da dukkan ayyuka da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka arzuta mu da daren lailatul qadr kuma ka ba mu dukkan ayyuka alkhairi a cikin kuma Allah ka amsa mana dukkan ayyukan mu a cikin masu taimaka mana Allah ka taimaka mu da suka saya mana da mare su da masu saya mana fetur Allah ka saka musu da alkhairi da suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikin da aljihun su Allah ka taimaka musu Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka dukan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da makotanmu da malumanmu da suka gabace mu wadanda suke raye in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وأنت أولاك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة فأيوا أنا شيء لا من شيء وأن الله يكون لا يجوك إسلامي ختم ليه لا تقالوا يوم السلم با أبين لي أبين أشرين بزيو لما كتقال بكرة بعدين أشرين ذكر با إن شاء الله لا نأتي ولا بني كنا كل شيء الله يقين لا نسلم با إن شاء الله